riyal dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidaita ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari malam yaya abubakar inda zai mana karatun alƙur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin zakace da halifa abbas sama'ila abbas zai mana fassara ana gafa malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما فعلناه على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma na sha'ban 29 ga wata 1443 wanda ya daidai da daya ga watan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kace inda shi ya rasa sauran karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara kusan da shi da annabi rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka kamar yadda muka faɗa shekara kamar kwana ne dukkan lokacin da ya shuɗe ya riga ya shuɗe ke yanzu jiya da ta wuce ta wuce ba za ta taɓa dawowa ba a rayuwanka a rayuwana an cire jiya kuma ta tafi kenan ba da daga kullum kwanakin haka suke juyawa suke canzawa kamar yanzu ne ake cewa za a aje karatu a wannan babban masallaci gashi kuma yanzu har Allah subhanahu wataala ya kara kawo mu wani lokacin da gashi an ce za a dauka ko a ce a dauka a fara duka wannan yana nuna mana cewa komai na wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi ne wanzanci shi ne tsabtacce shi ne yake gudana da haka wannan ya ce mu ji tsoron Allah Allah ya tsara mana tsoron shi muna ƙara kira ga yan uwanmu cewa watan Ramadan ya kusanto wanda daga wannan watan mai albarma sai kuma watan da za mu shiga na Ramadan ko rahama suna rufe ko kofin azaba suna rufe lokacin yanka bayi ya zo lokacin samun aljanna ya shigo da haka mu kokari mu dage dan mu tsara da ibada mu tsara da jin tausayi a tsakanin mu mu tsara waiwayan na ƙasa da mu na kuma na ƙasa mu girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa ya sa mu shiga watan lafiya muna cikin aminci muna masu azumin a cikin aminci da kuma ƙara hore mana abin da za mu ci kuciyar a wannan wata da zai shiga da sauran musulmi wanda yake cikin kuci Allah ya yi muna ƙara jazanta ma kanmu ya gwamnu wanda ya ci lafiya a same su musamman ƙarar hukumar yiwa sauran ƙananan hukumomi na jihar Kaduna wanda wannan abu ya tabbata ba abin jin daɗi ba ga wanda ibtilaki ya aka jarabce su a cikin jirgin ƙasa wanda yana da cikin abin da ake gani an samu aminci za a tafi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma hakan shi ma sai ana amfani da wannan dama muna jajanta mu ta wannan abin ya faru waɗanda suke hannun fata da muna da kwanar da ala ya fitar da su a cikin aminci ba tare da cutarwa ba mu kuma Allah ya ƙara sani mai kiyaye da kar mutunci farman sai kira su da zai za mu ci gaba insha Allah a wannan sura kuma za mu tashi a daidai aya na shida insha Allah cikin suratul hashri inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma aqama Allah ala rasulihi minhum وما أوجبتم عليه من خير ولا رقاب Allah subhanahu wata'ala ya cigaba da cewa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar a fa shi ganima ya fi kashi akwai ganima shi kashi ganima wanda ana samun shi ne idan aka yaki aka yi kumu da kuwaza aka yaki kafirai kuma aka yi rinjaye a kansu to wannan ana kiran shi ganima abin da aka samu a wurin da abin da suka gudu suka bari duka sunan shi ganima sannan kuma akwai jizya shi kuma ba yaki ake yi ba a'a ba yaki ake yi shi jizya ana yanka ma kafirai ne na amana cewa za su dinga biyan kaza kamar yanzu yadda ake biyan haraji sai a ce to an yanka musu saboda ana zaune da su suna zaune a cikin garin aminci garin musulmai to an yanka musu abin da za su dinga bayarwa shi ma wannan yana da cikin nauyi na yin nasara sannan kuma faiko wannan kenan da muke magana wanda shi kuma ana samun shi ne idan kafirai suka ji cewa ga rundunar mummune ne musulmai za su shigo sai suka gudu aka shigo garin ba su gaba ɗaya sun gudu duk abin da aka samu wannan kaga ba a yaki ba ba a sha wahala ba ba a yi komai ba aka same shi to wannan shi ma ya taɓa kashi faiko kenan akwai wanda in aka samu kawai manzan Allah nashi shi ne wannan da ake magana sai ya ga so sai ɗauka ya ba wanda su akwai kuma wanda zai zo nan gaba shi kuma ana raba shi ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a to wannan na manzan Allah ne shi kadai shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar to na manzan Allah ala rasulun minhu wa ma aujabtu Allah ya ce ba ku kai farmaki alaihim min khairin ba ku kai makafirai farmaki akan doki ba wala rikabin ko akan ayari na raƙuma da ayari na ƙasa duka ku kai wannan yaki ba walakin Allah sai dai ubangiji ne yusalli da rasuluhu ala man yasha yake rinjayar da manzanninsa akan wanda su Allah wala kulli shay'in mahin lalle ubangiji shi ne iko ne akan komai da komai da haka wannan idan aka samu gaba daya na manzan Allah ba a yaki ba ba a hau doki ba ba a haura kuma ba ba a ji a ƙasa ba wannan gaba ɗaya na shi sai Allah ya ce ما فعله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الله سبحانه وتعالى ما أطاع الله على رسوله من أحد القرى. duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya sa aka samu a garuruwa na ƙauye ko na kusa ko na nesa ita abin da aka samu to ga yadda za a yi wannan shi ne fahim kashi da yake fadin lahi kashi ɗaya na Allah ne wani rasulihi da wanda in an nan an sa ubangiji ne takriman sa amma shi wa za abin da aka bashi shine na manzon Allah abin da aka ba manzon Allah shine na Allah an gane ko to farko ubangiji ne sai manzon Allah wani gurkurba sannan kuma sai makusanta wato makusantan sayyidina rasulullahi su ma suna da wannan rabon ciki su ne a bani hashim ko duka waɗannan suna da nasu rabon da bani abdul muqaddis za a ɗauka za a basu waliyata ma haka nan marayu su ma suna da rabo a cikin wannan abin da aka basu aka samu na baikurin nan wani masafi haka nan miskinai ma'abuta bukata na musulmai wanda dama Allah subhanahu wataala ya faɗi su a cikin zakka da za a ba su ina fata an fahimta wa bil sabil haka nan matashi dan hanya shi ma in ya zo za a bashi a cikin wannan kai la ya kuna Allah ce mun ya haka ne kada ya zama jumlatan bainal aqliya ya zama kawai ya tattare ne wajen mabukata ma wato ma asibiti shi yasa sai aka rarraba aka ce ruwa ma a samu wannan zai sa sauki zai sa taushi zai kuma ƙara jawo da nesa ya zama wani zai ce mun ya haka ne kada ya zama ya tattaru wajen mawadata min kun da suke wa ma ta kuma rasul to ku ji ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya dauka ya ba ku ba ku zo ku karba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ku rike shi duka wannan yana nufin duk abin da Allah subhanahu wataala ya zo ya ce ayi manzo Allah ya umarni to fa ku zo ku rike shi wa ma nahakum an duk abin da aka hane ku an kan shi fanta ku ba shi shi yasa hadisi ya wuce kace cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ma amara ku bihi fa atminhu masana'atu sai aka ce ku zo da shi gwargwadon iyawa amma wa ma la aikun anhum fajtanibu shi ba gwargwadon iyawa bane duk abin da aka hane mu akai gaba ɗaya mu nisance shi mu bar wannan abu ba a maganar gwargwadon iyawa a'a gaba ɗaya ne ka nisance shi kun ji aya ga shi abin da Allah ya ce duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ko ya saba musarranka to wannan dole ne ka zama ko da ko ya saba musarranka an gane shi bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah ba a neman daidai wai yayi daidai da kai a'a abin da aka ce maka shi za ka yi dole ne wannan وما نهاكم عنه فانتقوا واتقوا الله الله يجعل سورا الله إن الله شديد العقاب لجئ حديثي من سنن عقوبات الله يحارب سي الله يجي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فللا من الله ورجوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون kenan ubangiji yana faɗan wanda za a ba su aibu din nan in an samu to lil fuqara can an ce kaga wani masaki ne ko ba a faɗa fuqara ba to sai Allah subhanahu wataala ce lil fuqara su ma fakirai wa'inda suke mu'minai za a ba su daga cikin abin da aka samu su din nan lil fuqara al muhajirin za a ba su daga cikin fakirai na muhajirai wanda suka yi hijira daga makka suka dawo alladina ukhruju min diyarihim wanda suka bar gidajen saboda Allah wa amwalihim suka bar dukiyoyin saboda Allah yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana sun yi haka ne ba dan komai ba dan neman fadalan ubangiji da yardansa suna neman ubangiji ne yasa suka bar gidajensu mai arziki mai dukiya yanzu kuma ya zama bai da shi haka sahabbai suka zama sahabi yana da kuɗi yana da abu amma saboda Allah saboda manzon Allah ya bar duka wannan ya koma ya yi hijira ya dawo bai ya yanzu ya zama sai an bashi shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa yansuruna Allah za su yi mataimako wajen ubangiji kuma Allah ya taimake su wa rasulahu sun yi mataimako wajen manzon Allah ulaika kuma sadiqun Allah ya ce wa'annan su ne tsantsan masu imani kaji ba tsantsa Allah ya mutu shaida su ne tsantsan wanda suke da imani Allah ya sa mu a cikin su yasa shi sahabi ya riga ya haihu shaidar shi da lauran ubangiji wa kabatillahi shaida shaidan ubangiji ya riga ya zama kaji Allah subhanahu wataala ya ce ulaika kuma sadiqun wannan su ne masu gaskiya wanda imanin su yake kuma tabbatacce Allah ya sa mu a cikin sai Allah ya ce والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يكاش نفسه فأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى يا فلا مهاجرين saboda su muhajirai annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kina cewa laulan hijira haka annabi ya ce baitin baitin dalilin hijira da ya lakabta kanshi da mutumin Madina amma saboda shi mai hijira darajar shi ya fi na lansa ina ba ta an fahimta amma dukan an faɗa wannan za a faɗa wannan amma ka san dai Allah subhanahu wataala ya fifi wani sashi akan wani sashi to su wanda suka yi hijira suna da wannan rank din na na farkon shiga musulunci farkon yin hijira da Allah ya ce wallazi na tabawwa jara wa iman kaga hakika su kuma wanda aka zo aka same su suna zaune a cikin gidajensu wal iman fi qulubihim kuma suka ga imani ya cika zuciyarsu an same su a gida su ne dan sarawa kenan wanda suke taimaki su muhajira yuhibbuna man hajara ilayhi Allah ya ce kuma suna kaunar wanda suka yi hijira suka zo gare su wala yajiduna fi sudurihim haj Allah ya ce ba wani kyama da za ka samu a cikin zuciyarsu ba hasana ba komai ina ba ta amfani wata rana wani sahabi Allah ya kara mishi yadda ya shigo masallaci annabi kafin ya shigo sai ce yanzu wani zai shigo nan da alaman alula ruwa na da daji jiman ya ce to wannan kuna so ku ga dan aljanna ku gan shi sai kawai da shi wani ruwa aka ce sai dina abdullahi bin salam Allah ya kara mu nabi ya ce dan aljanna kwana na ɗaya ke a kwana na biyu ma haka annabi ya kara faɗi ya ce yanzu wani zai shigo da adula yana ɗiga in kuna son ku ga dan aljanna ku gan shi zai shigo ta wannan kowa aka rarraba sai da aka kwana uku ana rarraba wasu malamai suka ce a'a wani ne da cikin sahabbai wanda an koya su shi ina ba ta amfani da sai da aka kwana uku nan yana wannan sai sai dina abdullahi bin amr bin as Allah ya kara mu shaida ce kai ni ko sai na ga wannan abun mu yi har aka ba shi aljanna kwana uku ana raba aljanna shi kadai yake samu sai sai dina abdullahi bin amr bin as ya tafi gidan ya zo ya same shi ce na zo ina roƙon ka aiki wani ɗan matsala ya samu da gidan mai gida ina son zauna a wurinka na kwana ɗaya ko biyu yadda ba kuma ni wannan ne ba kuma suka zauna aka aka yi dare ya ce sai ya ga tun da ake sallar shayi shafaɗin shi da wutiri sai ya kwanta sai dai in zai juya kawai sai ya tafi ila ila shi kenan abin da ya ga yana aka kwana ɗaya aka kwana biyu shi abin da yake so yana son ya ga yana raba wani dare ne yana yi ibada ko yana wani aiki sai da aka kwana biyu kwana uku sai ce to yau ne ina ganin baba ya huce zan tafi sai ce mishi amma maganar gaskiya ba wai mun samu matsala da mai gida ba ne a'a kwana uku kana shigowa masallaci annabi na ce mana ga ƴan aljanna in kuma muka zo sai muka kai mu sai ce shi ne na zo mu da kodi da ke aikatawa sai ce to kuma na gani ya ce to kaje ga abin da ke aikata sai ne wannan tasirin da ke shi ne kawai suka yi sallama har ya tafi ya kira sai ce so na tuna da wani abu ya ce ni da ka ganna nan ban taɓa kwana da wani a cikin raina ba ban taba ba sai ya ce mishi in ji sai na Abdullahi bin Amr ya ce to wannan abin ina ganin shi ne ya kai aljanna bai taba kwana ba to shine Allah subhanahu wataala ce wala yasduna fi sudurihim hada ba wani kyashi a cikin zakatan su ba hasada sun yadda duk abin da Allah ya babawa nashi kuma dole mu ma sai mun zama haka amma sai dai mu kwatanta ina fata an fahimta shi hassada da kyashi baya rage wanda Allah ya mishi ni'ima ko kadan sai da kake ruwa ba abin da zai rage shi shi tunda Allah ya riga yayi da ka yadda da kakka yadda da ka miƙa wuya shi ba ruwan shi ya riga yayi ba kai ake saurare ba ina ba ta amfani ba kai ake saurare ba shi ba ya shawara da komai ya fa'alu ma yuri da abin da ya ga dama shi zai aikata Allah ya gyara zukatan shine Allah subhanahu wataala ya ce ba za ka samu wannan ba min ma daga cikin abin da aka ba manzon Allah ko aka ba muhajirai ko wani mumini ya samu ba za ka samu asara a cikin zakatun su wa yusuruna ala anfusihim za ka ga suna hakura mu zakatun su akan abin da suke so walau kana bi masafa Allah ce koda suna da fadayin wannan abu sai ka ga mutum yana da fadayin abin yana so amma ya gummace dan goshi ya samu wannan shine surbar sa'ada walau kana bihi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bako an gidan da sallar isha sai wannan bakon ya zo ya zo a cikin buhari sai ya ce mishi ya rasulullah wurin kan nan annabi ya ce to kaga tun da bako zo da daddare me za me za a nemo mishi masarauci shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka duba cikin gida sai aka ga ba wani abu da za a za a bashi na abin da za a sauke shi na bako da abin da zai ci sai ya fito sai ya ce masa habbai wane ne zai sauke man bakona wani sahabi sai ce ni ne ya rasu taram ya dauka kawai ya tafi da shi gida ya tafi shi da shi gida yana zuwa sai shi da gida sai ce ma matar to yau fa ina tare da baban wannan Allah ya labarin cikin gidan ta ce a gidan ba komai sai abin da za ka ɗan lasa an lasa yara su lasa mu kuma ɗan samu abin da muka lasa shi ke ba su ma ɗin fa ba su ishe su ba ne sai ce to yanzu dai magana ne da tabbata ba ko ne ne na tabbata hikiman kuma mata ya za a yi su yara ya za a yi da su sai to abin da za a yi yanzu za mu ɗaura wuta mu haɗa wuta mu sa ruwa ya ta ci ya ta ci su yara ana cewa ya kusa ya kusa ya kusa su yi ci su yara ne mu kuma dama za mu tattara ne mu kai mu baban ba shi ke sai aka yara aka sa ana bacci yara ana ina a suka yi bacci suka ɗauki wannan gaba ɗaya aka kai mu baban al'ada shi su larabawa idan aka zo da abinci na baki dole sai mai gidan ya zauna da shi za a ci ce doke yanzu in kika zo ni yadda za a yi wutan da yake cikin ɗakin ki kashe mu kuma za mu zauna da shi zan yi kamar kina ci zai saki jiki shi kuma ya ci gaba ci haka suka yi haka zo kawai sai farar da ya mayafinta sai ta kashe wutan kawai shi kenan subhanallah subhanallah kenan ba kuwa ka aje abinci bismillah sai yana kamar yana ci yana kamar haka haka yi sai da bako ya ci tam shi kuma ko guda ɗaya ne sai ba abin mamaki yana zuwa wurin manzon Allah an yi sallah annabi ya ce Allah ya yi mamakin abin da wani da wanda suka aikata sai wannan ayar ta sauko wa yusuruna ala anfusihim walau kana bihim Allah ce da wani da wance wato mijin da matan kenan Allah yi mamakin abin da suka aikata sun matsa ma kansu gashi suna so to wannan shi ne siffan mumini yana ba ta an gani siffan mumini ce amma mu yanzu a'a kowa za ka ga kan shi ke so da za a zo da abu nan a irga mun sha faɗi a irga yawan mu nan a ce kowa zai samu daidai to Allah da rabi ba za a samu ba ko da fa an san adadin mu mu 20 ne aka kawo abu baya 20 to wani ba zai samu ba dan wani shi ba zai hakura da biyu ba ma sai ya ɗiba uku shi ko siffan sahabbai a a ruhama ubayna su masu tausayi ne amma ko yanzu ina kowa kan shi kawai nafsi nafsi ya zan yi in na samu kowa ne ya rasa shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana haka za ka gani in ana gaya maka yadda sahabbai Allah ya kara musu yadda ina ba ta mu yadda wata rana sai da na umar Allah ya kara musu yadda ya aika musu yadda na abu ubai dirhami dubu da dubu ya aika musu ya ce ku dan safa mun ka je ka tsaya da dare ka ga ya zai zai ce ina ba ta mu yadda yana daga cikin ɗaya daga cikin wanda Allah ya ba su manzo Allah ya ba su aljanna Abu Ubayd Amir bin Jarrah yana zuwa sai bakon sai shi dan sakon sai ya zauna sai ya yi godiya sai na Abu Ubayd sai ya kira ɗaya daga cikin kuɗi shi ya ce ɗauki kaza ki kai ma wani ɗauki kaza ki kai ma wani yana faɗan adadi ɗauki dirhami saba'in ɗauki dirhami hamsin ɗauki kaza haka ya raba gaba ya raba gaba raba shi gaba ɗaya ba abin da ya kwana a hannun shi ba ku ɗaya ina ba ta abu yadda ba ku ɗaya ni ko na san wanda aka ba shi kuɗi aka ce ga shi ya cire wani abu a cikin kuɗin sai da ya ci rabin kuɗin ya raba ya cire rabi shi kaɗai sannan kuma wanda aka bayar ya zo ya zauna a raba da shi gaba ɗaya rabin ya raba ya cire nashi sai da abu an zo godiya kuma abu ta bayyana ya ce ga abin da aka bayar wannan ba sun rasa haka za ka gani a yanka tinkiya a zaga gidansa akwai a kai nan a kai nan ana ba wani ana ba wani wani ce a kai ma wani ya fi bukatuwa wani ce a kai ma har sai da wannan tinkiyar ba ta dawo wajen wanda ya yanka da kanshi ana ganin ya fi kowa bukata ya ce to ai wannan kamar tinkiyar da na yanka ne aka ƙara ɗauka aka kai ma wanda aka kai ma na farko sai ce a to abin ya dawo ya nuna cewa da ni ne nake bukata ويوسفون على أنفسهم ولو كان بهم ذاك تسنا أنا تابا كاولن سكودا سنا الله يبارك فتن تجرم ومن يوك شخ نفسه الله تدو وان دي يعترو وان تكن زجيش كو فأين دي يتكرش أولئك هم المبلغون وانا سوني ما سربو الله يسامع ka yaƙi rowan ka yaƙi kwaɗayin don dama duk kwaɗayi da rowan shi ke kawo ina rowa shi ne zai kawo ka yi ma baki dai da rabon wani amma an ka yaki wannan ka haƙura da abin da ka samu wannan ubangiji ce kana da cikin masu rabo Allah ya samu shi Allah ya ce والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina ja'u min ba'dihim haƙiƙa kaga waɗanda suka zo bayan bayan sahabbai bayan tabi'ai ina ba ta an fahimta yaquluna zaka ji suna cewa rabbana ya ubangiji na ighfir lana Allah kai mana gafara wa li ihwalina allazina sabaquna bil iman Allah kai ma yan uwan mu wanda suka gabace mu a cikin musulunci suka gabace mu a cikin imani kai gafarta musu wala ta da alfi kulubi na filla Allah kada ka sanya hasada da kyashi a cikin zukatan wannan shine addu'an da mu'mini yake da suwa ne illazina amanu ga wa'annan wanda suka yi imani ina ba ta amfani kaga wannan shi ayan ya fassara ayan da yazo a cikin suratul tauba ina ba ta amfani kaga shi ne cikin suratul tauba ya zo a dunkule ne الصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في الإحسان منين الإحسان تن شين نم الله سبحانه وتعالى يكي غيره هنا بات أن فهمت شين سوالي الذين سبقونا بالإيمان شين إحسان الصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين سبقوهم بالإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد له حتى الله سبحانه وتعالى وإنن سوني إنك رؤوف ربنا يا أميتم إنك حقيقة كي رؤوف ميتوسيين غباي رحيم ميتوسي غباي shine kullum abin da ake so mu'mini ya zama kullum ka zama kana son abin da kake so ma dan uwanka min husnan yana daga cikin kyan mutum ya zama yana so ma dan uwan shi abin da yake so ma kanshi ka so ma kanka abin da kake so ma ɗan'uwanka ka so ma ɗan'uwanka abin da kake so ina fata mu fahimta to kaga su mu'minai su tabi'ai tabi'in tabi'ina har zuwa mu su ne allazina su habbai da tabi'ai da waɗanda suka su ne allazina suka kula da imani ربنا يا أولي إنك رؤوف رحيم لن يتوسيني كوني في الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإيوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أريدتم لنرجن معكم ولا نضيع فيكم عادا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله سبحانه وتعالى ألم ترى جواك غني baka gani ba ya rasulullah lallazina nafaqu ga wayannan wanda suka yi munafunci suka koye musulunci suka bayyana da musulunci suka koye kafirci zaka ga suna gaya ma yaquluna bi ikhwanihim allazina kafaru zaka ga suna gaya ma ƴan uwansu wayannan wanda suka kafirce din ahad alkitabi daga manzuwa littafi su ne bani na ce kamar yadda muke bayani bila ina ba ta amfani su zaka ga sun gaya mu suna gaya ma su munafukai nan Allah subhanahu wata'ala ya jingina su da kafirai an gane ko shi munafiki kashi biyu ne kamar yadda muka faɗa akwai wanda alama ne sai ya haɗa duka sannan za a kira shi munafiki amma shi ko munafiki irin su Abdullahi bin Salman wanda suka ɓoye kafirci suka bayyana da musulmi su ne munafikai su wannan ba su da makoma sai wutar jahannam shi ko wanda yake ƙarya ko aka ba shi amana ya haɗinci ba za a kira shi kafiri ba ina ba ta amfani da saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ababe ne idan idza hadasa kazaba idza wa'ada alaf wa idza tumina hana haka aka kawo ko sai idan mutum yana ne ba za a kira shi kafiri amma su wa'innan wanda suka koyi kafirci suka bayyana da musulunci su ne wannan ayoyi ke magana allazina kafaru suna gaya ma yan uwansu wanda suka kafirci min ahalin kitabi daga mazuwa littafi su ne yahudu bani na jira la in ukhristu lalle wallahi idan aka fitar da ku daga madina la na kurtan da ma'aku kuma za mu ma mu fita da su munafikan suke gaya ma yahuda wala nudiru fikum ba za mu yi ma wani la'a saboda akan akan zuciyar da za ku yi ma wani la'a ba za mu yi ma ahadan kowa ne suka kuma kara da abadan ba wani zanen shi wa in kutin lalle wallahi idan aka yaje ku da nan suran na kuma ko za mu taimake ku wallahi wallahu shi ubangiji ne hadin na ku kafir ya tabbatar magana da take ƙarya su ma su tabbata ƙarya haka zaka je su Abdullahi bin Ubayy da su suna faɗa ma wa'annan bani na jirgi lalle wallahi idan aka kore ku mu ma tare za mu fita kuma ba za mu ba kowa da'a ba in an yaƙe ku za mu ce mu ku Allah ya ce makaryata ne su ma sun san karya suke sai Allah ya ce
لئن أريدوا لا يرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونه ولئن نصروه ليولون الأدبار ليولون الأدبار ثم لا ينصرون Allah ya ce la in ukhriju wallahi idan aka fitar da su daga garin Madina la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba ina fata an fahimta wala in utilu idan aka kuma yaƙe su la yansurunahu wallahi ba za su taimake su ba Allah ya ce wala in nasaruhu wallahi da ma za su so su ce za su taimake su lai wannan na ma'adbar wallahi ce su biya sun ba da baya a kuɗe su malayin su sai ba ma suke muke ba kuma ba za su samu mai ba Allah ya faɗa ya ce inda ma za a yi hakan to ga abin da zai kasance ba za su yi ba in an kore su ba za su fita ba saboda Allah ya riga wallahu ya alamu lahum laqatilu sai Allah ya ce لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Allah subhanahu wataala ya ce la'amtu lalle ku wallahi ashaddu rahmatan wallahi ku ne kun fi tsananin tsorata munafikai a cikin zuciyarsu fi suduri a cikin zuciyarsu min Allah tsoron da suke akan ku ya fi jin tsoron da suke ma Allah yadda suke tsoron ku ne Allah ya ce ba sa jin tsoron Allah saboda su suna tsoron za a iya cewa sai a ce su ta koyo za su ce kaza shi ko ubangiji azaba sai an ji lahira ba su san lahira ba shi yasa ma suke cewa ba wallahi zalika bi annahu Allah ya ce kaga su wannan domin su kaumin la yaqabul mutane ne wanda ba su da fahimta ba su da hankali sai Allah ya yi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى وأسفلا أو من وراء جدر فاسقهم بينهم شديد فاسقهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah subhanahu wa ta'ala ce la yuqatilunakum jami'an wallahi ba za su iya su guda wannan da munafikai ba za su iya zuwa su fito gaba da gaba su yake ba ba za su iya illa fi qural muhassanati sai dai su zo su shiga wasu garuruwa suna fuya ko wasu alƙaryoyi ko wasu gurare ba za dai su fito na fito a gaba da gaba ba Allah ya yi cewa aw min wara'il judri ko kuma ya zama suna yakin ta bayan gidaje ne ta bayan garu wato yakin su ke kamar yanzu yanda yahuda suke ina ba ta abu ne kaga yahudawa sai su zo su ziga sai sun ziga sun ga cewa an taso sai su noke su ba da baya dan ba za su iya fita fito na fito a yau ba ga yanzu abin da ke faruwa da rashi da Ukraine in ta kalla za ka ga wani abu ne da aka zo aka ba Ukraine roman baka aka yi musu pumping ta baya yanzu kuma sai aka wafi aka ba su baya suka wafi ko sai aka ba su tukus za ka ja shugaban kasan Ukraine din ya fito yana magana to irin wannan Allah ya ce wallahi har abada sai dai haka ba je gabarar da gaba ba kuma za ka ga duk ana yi ne saboda yadda za a yaƙi musulmai inda za a cutar da musulmi kuma Allah ya riga ya alƙawari ba za a yi haka ba har abada shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi sai ba za su iya fituna mutu ba sai dai su laƙe ba a suhum bainahum shadida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaga tsananin raguwan da yake tsakaninsu tsananin rashin jituwan da yake tsakanin bayahudi da bayahudi ya fi kowanne tsanani tahsibuhum jami'an wa qulubihim wa qulubuhum shatta kai in ka kalle su zaka ce wallahi suna tare ne amma zakatan su a rarrabe yake haka Allah ce in ka ga yadda suke zaka ce tare suke zaka ce komai haka zaka gani yahudi da nasara kullum a haka zaka sun rabu wannan yana kaza wannan yana kaza in ka ga sun haɗu to an zo ne don cin ma wani buru amma rabuwan da yake cikin su ya fi rabuwan da yake cikin musulunci dan musulunci shi gaba ɗaya ba a raba yake ba sai dai san rai la ilaha illallah mu ɗaya ne sallah ɗaya yanzu an ga watan ramadan za a ɗauka ɗaya a fita idi ɗaya ta da duk zaka ga na shagwaba ne kawai amma ainihin usul ɗin abin da ya haɗa mu yana na halin da bai musu ba saboda addinin na ubangiji ya ba ta amfani sai dai kawai san rai wannan shigo da nashi ban yadda da kai ba shi kenan kai ka zama ba musulmi ba kaza kaga wannan duk san rai ina ba ta mu amma shi ko rarrabuwan fahimta wannan ya samu asali tun tuna a cikin musulunci shi yasa ko a ruwaya aka zo na hadisi sai ka ji wannan rawin duka a wajen manzon Allah ta ce amma sai ka ji wannan rawin ya fado da lafazi kaza wannan ya fito da shi da lafazi kaza amma duk in ka hada zaka ga abin da ake nufi a guda ɗaya ne amma saboda haƙƙi sai a fitar da shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi za ka ga dukatansu a rarrabe amma suka ne za su ce suna tare ne wa wurin musharka zalika domin su bi annahum qaumun la yaqilu mutane ne wanda ba su da hankali yasa ya suka kasa yin imani sai Allah ya كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى كمثل الذين من قبلهم أي هكا هو النبني نذير إن كتاب كتاب kwatankwacin abin da aka yi muku haka aka yi wa waɗanda suka gabace ku gabanin wasu suka ce waɗannan ana magana ne da ƙwarishawa saboda sun ɗanɗana don sai da aka yi yaƙin badar sannan aka kori bani nadir daga madina da aka ja ce ƙwarishawa ne ake magana su ne allazina min qablihim dinna wanda suka gabace su sun ɗanɗana an je badar sun ɗanɗana sun yi bada Allah ya kare mu ina fata an fahimta wasu malamai kuma suka ce a'a bani kai na kawani su ne waɗanda suka gabata gabanin su su ma an kore su irin koren da aka yi mabani na yau domin su ma an kulla alkawarin zaman lafiya da su sai wata mata mummuna daga cikin mummune sai ta tafi kasuwa kasuwan kuma na yi ne ta je sai ta sanya hijabi wato mayaki ke sai suka yi ta ta gama kasuwanci ta tasiyar sai tana buri ita kuma ta je ta sai abin da za ta koma da shi an gani suka zo suka yi mata cire wannan take bata saurare su saboda su ne da yawa sai ta je siyayya an ce ta je ta sai kira babban wuyan ne ta duka tana dubawa sai shi mai shagon mai kasuwan sai ya ɗaure mayafin nan nata a cikin wani abu lokacin da ta yunkura za ta tashi sai wannan abin ya rike ta sai sa ta ta yi sai tsirara shi ne sai ta kwala shi kuma wani mudu ne yana gefe musulmi wai guwan da zai yi kawai sai ya ga abin da ya faru su kuma sun tsaya suna mata da daya yana zara ta kuma sai ya tsara wuyan wanda zai sha ruwa ya tsara wuyan shi ka ji tsara ba wani dalili me ya faru tsara wuyan shi yayi to kuma su ma sai suka taso sarkin yawa sai suka kashe shi to shi ne sai aka fito na fito aka fito na fito sahabbai suka fito musulmai su ma suka fito to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi atakin musu aka kewaye garin sai da aka kwana bakwai ba shi da ba an tsare su gaba daya to wannan dalilin sai yunwa ya zama da bukatuwa sai ya zama ya ta'azzara to suna da linkin da su abdullahi bin ubay bin salam kun ga dama ɗan uwa juna ne shine suka zo suke tsayar da roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi da za a yi sulhu amma sai sun bar madina sai sun bar madina su ne bani kai na ha ina fata an fahimta to shine wasu malamai suka ce wannan kamar sallallahu ladina min qablihim su dinnan su ne kariban su suna kusa ne da madina suna kusa ne da su da mutanen badar suna kusa ne da musulmi sako wa bala amrin Allah ya sun dantana hukuman abin da suka aikata ولهم عذاب عليم كما لا يرى سلا عذاب من ردي الله يكاري سي الله
كمثل يكاري الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يسي كمثل الشيطان ai kaman kwatankwacin shi ne iz qala lil insan lokacin da yace ma wani mutum kufur ka kafirci bala ma ka ba yayin da kai ka burce galib sai ce inni bari'un minka ni ba ni ba ka inni ahabu Allah rabbal alamin in ji shi ba yace ni ina jin tsoron ubangiji ubangiji da malamai suna ta magana wai shi wannan mutumin wani ne aka ce ai wani mai bauta ne abidur yana tsirin cikin masu bautan nan ina ba ta amfani kuma kullum wata mata tana wucewa ta wurin da inda yake da yake bauta wurin nan shi kansa ya zo ya kawata mishi ya yi lalata ya kawata mata ita ka san shi da ya kawata mishi ya kawata mata to shi kenan aikuwa abin da ya faru sai faru me zai faru sai ka zo shi kansa ya fara zagayowa sai ya shi kaga yadda ake ganin da ake girmama a kan nan idan ka bari cikin nan ya bayyana to za ka bari kuma da ka sai kawo ta mu cewa ya tashi ta kaga dai ki kalle ki shi kuma sai ya guji wannan jin kunya sai ya kashe ta aka gaggawa aka rasa don uwarsa da shi ɗan sai ya ƙara zagawa kuna ganin aikin shedan ko sai ya samu yan uwan ta mafarki kowanne sai ya nuna musu cewa wani ne ya kashe mu da ruwa sai wannan ma ya mafarki wani ne ya kashe mu duka a haka ne alagatin ahlam irin yaye yaye mafarki ya zo wani ya fito sai ce kai na yi wani mafarki amma mafarkin akwai abin da saboda shi wanda aka nuna musu ya yi lalata da ita ya kashi ka ba su kawo cewa zai aika ba sai ce shi ɗan kenan sai shi wannan sai ce ka ji kunji kunji sai ce wallahi ma shi ne haka ne wannan ma da gaba ɗaya sai suka ittifaqi cewa wannan ba shi ne ya aikata me zai faru ko su ne su kawo shi ɗan ya gama nan sai ya mazai zaga sai ji wajen mai wuta ya ce kai fa ta kwanci ta kwace yanzu labari ya koma musu cewa kai ne kai lalata da ta kuma kai ne ka kashe ta ga yana sun zo za ku kashe ta sai ce mushi ne ne mafita sai sai mafita shi ne kawai kai mafi sujada ya mushi sujada shi ne kawai mafita shi kuma sai ya waiga ya waiga sai ya ga a to wannan ya musu shedan din sujada ya fi sauki shi a gani in ya abin ya kwaranye zai tuba Allah mai gafara ne mai shi ne kawai sai fadi sai sujjara yana yin sujjara sai shi ne sai mu ka fada in yi ba shi ni ba ni ba ka ya kai shi inda yake so kaga ya kafirta ke da haka shine Allah subhanahu wataala sai yake gaya mana sai ya ce mishi kawai sai ya kafa fadan ma kafara qala inni bari'un minkum inni ahabbu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron ubangiji ubangijin da na'am sai Allah ya ce فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء Allah ya ce wa الظالمين kaga wa'annan fa kana atibakuma sakamakon su dukkan su dinnan annakuma finna da shi shedan da wanda ya je wannan mummunan aikin ko ka bi san ran shedan ya tura ka kai aiki da baki ne ba ko in baka tuba ko kuma duniya lahira ta zo to shine ubangiji ya ce annakuma finna khalidan fiha a cikin za su dawo wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimai Allah ya kare mu sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله na'am إن الله خبير بما تعملون Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ta kullaha ku ji tsoron Allah wannan shine tushen al'amari komin girman ka komin kisan ka dan an ce ka ji tsoron Allah kada ka tunanin cewa an kaskanta ka ne ba kalmar da duk wannan da ka ji fa da mu'mine ake ya ayyuhal ladina amanu in ka ji ko ya ayyuhal ladina amanu alqur'ani ka san inda ta koma اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قوة رأي تلك الوجه تعيك تعدم لي مبارك يا واجب babu ya sabara an gani ka aika duba ka ga me ka aikata don gudu wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shi ubangiji khabirun bima ta'malu shine ba da labarin ayyukan da kuke aikatawa da abin da kai Allah zai ba da zai ba ya kuma ya sani yana sani sai Allah ya ce ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Allah subhanahu wata'ala ya ce wala takunu kallazina nasullah kada ku zama kaman wanda suka manta da Allah suka manta cewa akwai lahira nasullah ke sun manta da Allah sun manta da cewa akwai lahira sun bar yin wa Allah da kada ku zama kaman wannan fa an samu an kusafu sai Allah ya mantar da su su kuma a cikin wuta Allah ya kare mu ulaika humul fasiqun wa inna sune fasikai azzalimai sai Allah ya ce لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون la yastawi ashabun nar Allah ya ce har abada wallahi dan wuta wa ashabul janna da dan aljanna ba za su taba zama dai ba za su zama ba ba za su zama ba ai ba za ma a kusa ba in ji ubangiji ashabul jannati kaga yan aljanna kumul faizun su ne masu rabo ka ji makoman sai ba a faɗa yan wuta ba kai daga jin rabo ka san shi ko dan wuta ina yake ka an gani sai Allah ya ce
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم Allah ya ce يتفكرون law anzalna hadha alqur'ana ala jabal wallahi da mun saukar da wannan alqur'ani akan dutse la ra'aytahu khashi'an la zaka same shi a cikin jin tsoron ubangiji mutafaddi'an sai ya fuffashi ya tsatsage saboda jin tsoro amma mu kullum da ba cikin cikin da alqur'ani amma ayyukan da muke aikatawa ai sai kaga mutum kamar bai dafa ya Allah ba dan ma ya yarda da Allah bai yarda da mutuwa ba inda ya yarda da mutuwa ya za a yi ka je ka samu gari guda ka tashe su ka kona su ka kona musu dukiya ka kashe su menene riba in ma daukan fansa ne to ta yaya daukan fansa akan waye ina fata an bayyana lokacin da aka kashe sai na amsa me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dauka daidai kai ji ubangiji aka ce ba sai da rasulullahi karama daidai abin da aka yi maka wa in sabartum lahu khairun haka Allah ya ce, idan kai hakuri shine yafi alheri ba ta amfani kaga ko daukan fansan ne ta ina kenan kaga mutane yanzu mata sun zama gauraye yara sun zama marayu gaba daya saboda mene ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian zaka same shi cike da tsoro ya tsatsage min khashiyati Allah saboda tsoron Allah wa tilka al-amsar Allah ya ce kaga wa'innan misalai nadribuha lin-nas muna buga ma mutane ne fa muna buga su ne ga mutane ko la'allahum yatafakkarun ko za su yi tunani su tsokaci wannan misali ne Allah yake buga mana kullun gashi nan misali a kusa da mu na ga ba zai ya mu kwana nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar kuskuren da muka yi da gare mu ne Allah ya fi mana farman sai dina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين على ما كان على الظالمين اللهم صل على محمد وبارك على وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله